إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر وسابه بنظرة تأتي لنا بالزفر har yau dai muna nan akan zancen na fulfulu wanda suna taho da su suna da yawa kwarai da gaske saboda alkhairi saboda mu yi haƙuri kamar yadda Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala kuma sufaye suka tafi a kai suna da nafulfuloli wanda da izinai da waye wanda sun lakana mulke kwarai da gaske kullum za mu ga a cikin su suke kamar da yadda halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su da su da su bayan farko Allah tabaraka wa ta'ala ya tarahu ruk'an sujada in ka ga in dai ka gamsu za a gamsu a cikin ruku sai ko a cikin sujada kamar mun sahabbai ba su da wani aiki sai ruku'u sai sujada to kuma gaskiya haka ne in dai ba ana tafiya ko yakin ko waye ba kaza haka za a gani hadisi sai na ali yana nan ko aka haka to yana daga cikin sallar da suna tabo da ita nafila sallar istihara sallar istihara sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanar da mu istihara kamar yadda yake sanar da mu fatiha ko sura daga cikin surorin qur'ani sai idan mutum zai yi abu ya ba wa Allah zaɓi inda alheri a ciki Allah ya datar da shi in kuma ba alheri a ciki Allah ya kautar mar da shi Allah ya ba shi mai alheri duk da ɗan adam yana son abu da suka san ya faɗi haka ba to amma kuma alheri yana cikin wannan sai Allah ya baka wanda ya fi wannan ma duka baki daya. To, Allah ya istihara, daga wannan kuma addu'a da zamu zo da ita. An sunanta wanda yake sanya aikata wani aiki daga ayyuka na halal, amma kai ce zai yi istihara a haram. Ko kuma kai ce zai yi istihara a wajibi. Wajibi ba wanda zai istihara kawai fada, dole ne. haram ba wani zancen istihara ba shi in kuma la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim to magungunan su suna nan ko kuma shan duka Allah ya kiyaye ni to suna nan a wannan sai istihara a nan wajen to cikin abubuwa na halal idan mutum abu ya rikice masa bai iya fahimta alherin abun ko sharrin abun ba to har kuma anan ma shi ma abubuwan halal din in kawai ka san alherinsa kuma ga shi an shirya ba wani zance kawai faɗa fai za a zanta maka wakal Allah ka dogara ga Allah kuma ka faɗa cikin wannan aikin amma idan abu ya rikice ko kuma dai ka san abu ba to sai kai kuma koma ka san kan abin dai ita ana tana da kyau kwarai da gaske ya zo ana yin nafila raka'a guda biyu ba wai safarin ba na ka guda biyu ko a lokacin da nafila ta halarta ko da gaisuwan masallaci ne idan ka shigo masallaci dole ka yi man raka'a biyu ana cewa su tahiyatul masjid gaisuwan masallaci shi masallaci ba kamar bambancin da dakunan shi din an shigo sai an yi sai an gaishe shi an yi gaisuwan masallaci din na raka'a guda biyu To idan ka shigo masallaci kuma lokacin da ba lokacin nafila ba ne, kamar bayan la'asar ko bayan sallah asuba. An gama bayan sallah asuba. To shi kuma nan in dai ba a maka ba, a ka'aba, ita ba su da wani lokacin da ba na nafila ba. Kowace, Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ayan Abdul Manafi, kakko hana mutum yayi sallar nafila idan ya dawafi da ɗakin nan a kowane lokaci ya ga dama illa kuma shugabanninmu masu fito in sun shiga tun daga sayin na umar wai kun ce in dai ba lokacin nafila ba to ya bari nafilar abun ya kai lokacin nafila to kuma hadisi yana nan kuma za ga lalle mutane sun kuma da wannan hadisi ko ba lokacin nafila ba aka yi dawaki za ga ana ta nafila sani da wannan to in ka shiga masallaci ba lokacin nafila ba sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in ba lokacin nafila sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Allah zai rubuta kamar kai nafila wannan kenan to ko tayyatu ma kai so masallaci sai kai yayi to a kowane lokaci dare ne ko rana ne idan kai kuma karanta fatiha a surorin a rakawoyin da abin da ya sawaka to in ka gama sai kai Allah kirari ko kai fatiha kirari kenan fatiha kuma kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muke so fatiha da salatin fatiha wannan magana da ake faɗa ai kirari da salati amma yana na yanzu ana ta ƙoƙarin canjawa a ture kuma ikon Allah a su bayan ma masu yawa su bayan ne ma ba masu ma irin ko zancen salatin fatin ba ai ba salatai suka ke ba za a ga dai su ma din za su yi wani salati ko su yi tunajina ko su yi ibrahimi da salatu to ko kuma ɗan siyan kwa suna nan kuma su suna takawa ma masu tsari da amma kawai da an ce ai fatiya ai fatiya kuma abun mamaki ma ne da na gani kuma a gari na ilimi da kaza abin ya kwan mamaki daure abin ya abin ya daure mun kai ba ma sai a ce ai fatiya sai a ce amin sannan kuma a karanto fatiha rai da mazubi alaihi wala bali kawai sai a shafa amin a farkon fatiha ai shi an gama fatiha ake cewa amin kaza kaza amin to kuma fatiha nan in dai a addu'a ce akwai ƴan uwan haihuwarta sai ta yi salatin annabi kowane iri ma kowane iri ma gode Allah mu ma abota salatul fati da ashe ake ta fatiha da salatul fati abin kuma yana so na zama burga kuma diya ga mai kowa akwai garin da za ka ga haka to ka ai haka saboda duk addu'a da aka tsakanin salatan annabi sallallahu alaihi wasallam aka rabiya ce kaga idan kai idan kai bayan ka gama kai kirari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fatiha nan ma kirari to kuma sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake fasiya da salatin fasi shi kake ji ake faɗa to idan ka idan ka zama kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke wannan addu'a ta istighfara wanda Imam Bukhari ya rawaito daga hadisi Sayyidina Jabir idan baka iya ba sai ka ce rabbi khirli wa tarli Allah ka zaɓa min ka zaɓa min ko Allah ka zaɓa min ma kawai yayi ko ka daɗa mai ta saboda kirli waktar biji ta abu basara ne ne wanda ka zaɓa min ka tankan mu ai hausa ce ko Allah ka zaɓa min to kirli waktar bi in baka iya na larabcin ba ma ka faɗa da hausan ka yaran ka Allah ka zaɓa min lamari na gashi Allah na kawwala wa Allah ka zaɓa min to sai ka tuɗe nufinka sai ka zama kai baka da wani abu a so a wannan lokacin duk abin da Allah ya zaɓa ma shi kenan Allah ka zaɓa min ka yi aniya aka haka to duk abin da kaji Allah ya jefa a zuciyanka kafin rinjaya a wannan to shi ne amma ba Allah ka ba ni dai na fi son kaza ni dai na fi son kaza ai Allah to tunda ka fi son kaza to je ka ta yi kazan kaza wajen zan la'ama kuma jin la'ama ba wannan ba kuma ka zo kana ta ni dai na fi son ka a'a ai ka tuɗe in kuma ba za ka iya wannan ba akwai addu'a mai kyau da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi a cikin antal awwal ta wazba din nan Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu Allah ka sa abin da muke so cikin abin da kake so a wannan da san sauki Allah ka sa abin da muke so cikin abin da kake so ne wai akwai wani alaji daga cikin shugabannin mu ya zo wajen wani shehi ya kawo masa hadiya yake shehi ina da bukata ina so ka yi min addu'a shi kenan sai ce to fatiha da salatin faci in Allah ya san da alkhairi a ce ya ce a a shi a ce ne kawai ba da sa ba ta biya zan ƙara da an ba da wata hadiya kuma in ce kai addu'a Allah ya sa mata albarka sai kuma da yanzu mutum da yana son wata bazarar da aure ka ce ma'a isa da da a ba ka yi jiya tsoron isa da ta ce a a abin alheri ne in ka ba Allah ya fi ka san alheri Allah ya fi ka san alheri Allah ya fi ka soma alheri ar-rahman ne alal arshi istawa in Allah ya san alheri da yawa baiwar da sharri ce hanawa ce da yawa kyautar da hanawa ce da yawa hanawar da kyauta ce yawa wani za a ba shi abu mun ga waɗanda aka Allah ya ba wa abu daga bayan mu da kanmu mun ce ina ma Allah bai ba su ba ina ma Allah bai ba su ba a wani abu ma zai faɗi ba wallahi ina ma Allah ba zai ba su ba su ba muna da ɗan uwa a can mai dubur da muka sha faila da shi aka yi ta'adara da shi malam shine kan gaba wajen zikiri shine kan gaba wajen abu nan da nan aka yi mara rasuwa nan da nan ya gaji miliyoyi nan da nan da aka watsar da abin nan malam an zo kuma sai otal nan da nan nan da nan aka yi aure a ƙasa mai tsada nan da nan kahuwa ne wannan fari ke na rashin lafiya ta fike karara yake an mutu ma an gama gudu kawai ba kowa ya ina ma bai tafiya ko kwamo ba an ta zama cikin hadara ɗin cikin lamarin Allah da lafiyarsa da komai da kaza wallahi nawa ne wanda ana ɗauka shi nan da nan ya ta'addu'a abu ya zo shi nan kuma ya wa Allah tawaye kaza kaza karshe abin ya ƙare gwara ma jiya a ce da yau gwara ma jiya a ce da yau lamari ne na Allah wani hannun baiwa ce ga Allah haka wasa suke cewa ko wani hannun ga Allah baiwa ce to wata baiwa kuma hani ne hani ne don haka ta abin da jin tsoro Allah ya fi mu tausayin kanmu ya fi mu kanmu ya fi mu tsorata an ka ba shawara ma ba mu ta zai ma ba yana daga shari'a yana daga shari'a duk wanda aka yi man shawara ya faɗa alheri in ya san da zai ce wallahi ban sani shi amintacce ne to ina rabbul izzati duk gaba gida ko ka ce rabbi kirli wa tarbi wannan da zuwa kenan ko kuma ka ce Allah ka zaba mu Allah ka zaba mu Allah ka zaba mu Allah ka san kanmu hausar ne ma'ana to duk wannan ya yi ko kuma wannan hadisi na bukari to idan ya wannan sallar raka'a guda biyu ya kira ni ga manzo Allah ya ya kira ni ga Allah ya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sai ya ce Allahumma astajiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال آجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآخرة أمري أو قال آجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم عرضني ma'anarsa Allah na ba ka zaɓi da iliminka na ban nawa sani na ban nawa neman na ba ka zaɓi da iliminka Allah da ikonka na roƙe ka dan falalarka mai girma kai kana da iko akan komai ni ba da iko akan komai ka san komai ni ban san komai ba kai ne masanin abin da ya buya Allah in ka san wannan lamari alheri ne gare ni a addini na da rayuwata da mutuwata ƙarshen rayuwata ko kuma addini ne gare ni duniyata da lahirata duk wanda ya faɗa yayi daidai ko addini na da rayuwata da lahirata ko duniyata da lahirata duk dai duniya ta haɗa addini da abu to to Allah ka kaddara min shi ka sauwake min shi ka yi min albarka kuma a cikinsa in ka san wannan lamari sharri ne gare ni a cikin addini na da rayuwata da mutuwata ko fa duniya ta da lahira ta Allah ka kautar min da shi ni ma ka kautar da ni ga abu manta ma da shi ko kallon zama ba na yi ko tunanin sama ba na yi kuma ka kaddara min alkhairi duk inda na zama ka bani wani abu da ya fi wannan sannan ka sa in yarda da shi ko ka yarda da ni cikinsa to wannan kenan to sai ya faɗi buƙatar nan tasa sai kawai ya tashi kenan kar ya nuna da ga abin da nake sakawa ya kama harkoki dai kawai ya kaɗe zuciyarsa daga duwani amma duk abin da Allah ya sako don Allah da zai ce alheri ya zo cikin zuciyarsa duk da baki daya ko kuma rabbi kirli wa karni ko Allah ka zaba mu wannan dai sallar istikhara kenan sallar istikhara kenan sai sallar bukatu sai sallar bukatu imam ahmadu na bula ma'ana ahmadu yana ambali a rawaito da sanadinsa ingantacce ma'ana hadisi ne ingantacce daga abin dardai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda man tawadda'a duk wanda ya alwala fa asbagha alwudu'a yayi alwala cikakkiya da ya tsumburin gurin da ake cewa ba ya alwala cikakkiya summa salla raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu yatummu ma da ya cika su a aqabullahu ma ta'ala Allah zai ba shi duk abin da ya roƙa a take anan mu'ajjalan aw mu'akkaran ko dai Allah ya bashi yanzu ko Allah ya ya kai wani lokacin kuma yana nan da amma dai an rubuta an bashi mun yi a karatuka da suka shige da yawa mutumin da zai roƙi abu bai ga an bashi anan ba ila sai ƙarshen rayuwa yanzu misali mu yara ne masu ƙarfi a jiki masha Allah ko wani abu bai zo ba mutum zai iya ɗaukan gatari mutum zai iya tafiya kasuwa zai iya tafiya fance ka zai iya tafiya kasuwar bacci zai iya tafiya can babban kasuwa dai zai iya zuwa kawo ya bar abuja ma zai ta tukutukunsa yana da ƙarfi amma yanzu da tija ba to ce zai iya da tija ba zai iya wannan ba to Allah mai iko ne shi ya fi sanin lokacin da ka fi bukata ya hana ka lokacin da kake da ƙarfi ya baka lokacin da baka da ƙarfin nema din ma to duk wanda aka yi ma wanda za ga ya ce ina ma su shauran bukatun sai yanzu aka kawo masu dan shi ya fi sanin meye a wannan lokaci ya san in ba dan Allah ba to ba wani ba yanda zai iya samun wannan to wannan kenan wani ma kuma ana shi a duniyar ma gaba daya sai me shekara nawa zai ya fi dari ya shawo ya shiga a ba shi a lahira ya je ya samu aljanna nan ne in ya talauta ya talauta har abada yawa dan adam ya zo a hadisi zai je ya ga kaya niki niki a lahira wannan ba a ce naka ne duk kwashe to ni wace ne zamu damar yin wannan a ai addu'o'in da ka dinga yi ne ba mu baka ba dama nan muka kawo muka tara ma sai ce Allah ina ba ka taɓa biya mun bukata ko ɗaya a duniya ba sai da haka kawo nan to Allah kawo biya mana duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan rashin ganin ta a wuri ba shi ne Allah bai karɓa ba. Wani yana daga cikin hikimomin nasa, ya san ga lokacin da rahamar tasa, ya san ga lokacin da abin ya fi ma amfani tabaraka wata ala. To wannan kenan. To ko dai a sannan ko nan gaba sai Allah ya biya masa. Kaga wannan ita ma nafila biyan bukata ce mutum ya yi alwala ya cika ta ya yi sallah na fula raka aji lokacin da sallah ta inganta ya cika ta sai sallar tuba jiya mun yi maganar salatu tasbihi ita ma sallar tuba ce to ga wata sallar tuba din ma ikon Allah kuma a falalan Allah ba ta da aiki ma mai yawa irin wancan an karba daga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an hadisan sayyidina Abubakar gwalagwalan hadisai ne ba su da yawa saboda jijiyansa gwalagwalan hadisai ne kwarai da gaske Yana abubakar ya ce, Na ji manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ma min rajulin yuznibu zamba ba wani mutum, ma'ana ba wani halitta ko mutum ko namiji ko mace haka ake nufi. Ba wani mutum yuznibu zamba da zai yi zunubi zunubi. Sun ya komo ka ya sannan da ya san lalle fa ya tafo Allah ya yi zunubi to ya tashi da gudu ya je ya yi alwala ya yi alwala ko in wanka ne ya wanka ya tsarkaku dai shi ne alwala sannan ya salli sannan ya yi sallah haka ya zo amma mai sharri ya ce ana nufin raka a tayi saboda ruwaya ibn hibbana ya zo da zancen ya sallah raka a biyu ruwaya bai hakima ya zo da haka ibn kuzaima ma ya zo da haka ma'ana ya sallah raka'a biyu sannan ya sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta masa ya ga wannan sallah raka'a biyu ta zantar da su wannan duk ayyuka hujjan hudu ce ma ikon Allah sai Allah ya gafarta masa sun makara a hazi da ayata sannan sai na abuka ya karanta wannan aya shi ya istinbadin haka ko ko da annabi ya gaya mar haka haka annabi ya karanta ta shi da haka annabi ya karanta sannan sai na abuka ya karanto والذين إذا فعلوا فاحشة لو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم والجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سيدنا أبو بكر يكرم تولنا أبو داوود da Nasa'i da Ibn Majah da Baihaqi da Tirmidhi da sun rawaito shi Turmuzi ya ce hadisi ne kyakkyawa, shi ma ɗabarani ya rawaito su a cikin kabirinsa da kyakkyawan dangane daga Abu Dardai. Cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya yi alwala ya kyautata alwalarsa, sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu ko hudu, wannan na Abu Dardai ko hudu, ta farilla ce ko ta nafila ce ya yi ruku'u mai kyau to kuma kaga an ce kai ruku'u mai kyau ka tambara har kaba ta kai ya kusa taba kafafuwa ba haka ake yi ba yayi tambar din nan dai yanda aka saba baya na abu yayi sujada mai kyau din da aka karatu ya zo da ita sannan ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta masa tabaraka wa ta'ala wannan kenan to akwai hadisin Bilal shi ma yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa Bilalu na shiga aljanna na ji ƙarar takalmanka a gabana kai ba mai yi haka har yau kuma ga shi kuma kai ƙara ƙafafuwan takalmanka yana gaban annan fuska yau mai gani ta rasu lallai ba na ban san ina wani abu ba da ni dai ba shi na ga kana yi ba duk abin da kake ma'ana shi nake sai dai akwai wani abu da na ƙara ni kuma a nawa ishtihadi duk in nayi tsarki duk in ne tsarki ina kama ruwa ma'ana to sai na yi alwala a kama ruwan nan ko lokacin tsallar ruwa kuma sai ne wa Allah na fula raka abi yi abin da manzo Allah ya shi ne shi ne to kuma wannan to malamai za ka sun abidai masu bauta sun kama wannan zama da alwala yana daga cikin abu mai kyau mai tsarki dan adam musulmi ya zama mai tsarki kuma tsari ne kariya ne sosai ya isa ka san girman alwala hatsin mutum ya janaba ma ba zai iya wanka a wannan lokaci ba to an nemi ya tashi ya yi alwala ya dawo ya kwanta har lokacin wankan ya ya yi wankan shi ne baki ai suke ilgazi cewa ina alwalar da bayan gida da fitsari da hutu duk ba ka karya ta ina wace wace alwala ce wannan aka ce alwalar mai janaba da ba yayi ne dan sallah ba yayi ne dan tsari da zama da tsarki ya je wanke gabansa kawai ya kuma zo ya alwala ya kuma ya kwanta wannan kenan ba sani da girman sarki wannan kenan to abu da malamai wayan suka ce sai lokacin nafila wayan suka ce wannan hadisi sakakke ne abu hurairu ya ga mai shari'a cewa duk lokacin da ne alwala sai na yi sallah nafila raka'a biyu kuma to gashi na wannan na abu hurairu kenan sannan kuma akwai hadisin kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya kama ruwa ya tsarki ma'ana ko na fitsari ko na bayan gida duk wanda ya kama ruwa ko ko wanka din ma na jaraba din ma tsarki dai ko wani iri duk wanda ya kama ruwa bai yi alwala ba bai yi alwala ba wannan ya min jafa'i amma wannan jafa'in ba wai na azaba ko ka yi min laifi ba kamar ka ce ai wannan ai ya yi min laifi ba wani abu ya ba kawai wannan na girmamawa ne na a nuna daraja abin ne wannan ya min jafa'i duk wanda ya kama ruwa ya yi alwala bai yi nafila raka'a biyu ba kuma wannan ya min jafa'i duk wanda ya kama ruwa ya yi alwala ya yi nafila raka'a biyu bai roƙi abin da yake so ba wannan ya min jafa'i duk wanda ya kama ruwa ya yi alwala ya yi nafila raka'a biyu ya roƙi abin da yake so ni kuma ban biya ma bukata ba ni kuma neman jafa'i ni kuma ubangiji ne mai jafa'i ba tabarakta wa ta'alaita yawa ni kuma ubangiji ne mai jafa'i ba to wannan ma bazaye yana da wuya bare lokacin sanyi yana da wuya bare lokacin amma kuma shi ma kake yanzu ne mutum in ya ga da wannan yana yi wallahi yanzu ya ga bukatocinsa duk Allah yana biya Allah ka biya mana bukatoci na alkhairi barka annabi ka kiyaye mu to wannan shi ma yana da kyau kwarai da gaske wannan dai duka su ake dai musulmi ba da tsanantawa kai ba amma su ake musulmi ya zama cikin tsarki to bare yan fada Allah kuma to yan fada Allah ai dole su zama cikin tsarki yanzu fadodin inuwoyin Allah ma na kan fata an zaka shiga ko yaro ne kaje kai rawani sai ka zama da tijo sai ka sa manyan riguna sai ka yi ladabin ta dai ya dinga baki to haka fada Allah su ake dai bare yan fada Allah zama a cikin tsarki da'ima dinga sai sai haske ya dinga zubo musu anwaru sai su dinga zubo musu da hasaki a tajalli ya ce yanzu yanzu su dinga zubo musu daga baki da wannan kenan yana daga cikin nafilolin shari'a dinga baki da na ne nafilar idan rana ta kisurce idan rana ta kisurce ko ko idan wata ya kusufi dare biyu da ake cewa na rana kenan ko kuma shi ma watan ana cewa dare biyu watan nan rana ta shiga tsakaninmu da shi da sai ga ya yi shajir wani ma ya baki ma gaba ɗaya ya rufe ma wani gaba gida ko ko shi kuma ranar ita kuma ƙasa ta shiga tsakaninmu da ita da kewaya da za ta shiga tsakaninmu ta da ita sai ga ranar kuma ta yi baki kirin ta ki suce duk gaba gida shi ma wannan suna ta zo da an ga haka na ranar ne ko na watan ne to maza maza a tashi a yi nafiloli nafilar da shari'a ta nafila ce raka'a biyu mai tsayuwa hudu aka nafilar kisurcewar wata ko kisurcewar rana take nafila ce mai tsayuwa biyu tsayuwar farko tsayuwar farko ka jawo karatu mai tsawo kamar bakara idan mahaddaci ne ko karatun da za ka jaye kusa da bakara ɗin to sai ka yi ruku'u shi ma ya yi tsaho ya kusa wannan tsaho sannan sai ka ɗago sai ka kuma jawo wata sura kuma kamar Ali Imran sai ka kuma wani ruku'u shi kuma ya yi tsaho bai kai ta ba to sannan ka yi jada ka taso ka kuma yin sujada sannan ka kuma tashi tsaye ka kuma yi wani karatun ka jawo kamar nisa'i yawa sannan ka yi ruku'u kaman kusa da wannan ka kuma tashi tsaye ka kuma jawo kaman ma'ida sannan ka kuma yi wani ruku'un kaman wannan to sannan ka yi stada ka yi abu in Allah ya sa ya yaye to shi kenan in ba haka in za a kuma maimaita a yayi in kuma za a yi ta sadakoki a yi ta istighfarai a yi ta dai addu'o'i dai ya zo haka wannan shine gangariyan sallar kusuful kamar ko kusuful shams shi aka rawaito wani gana to sai kuma akwai wasu hadisai kamar yadda ake salloli na nafila haka ake ta amma dai wa'annan su wata masifa sai da wani irin ibada ta tashin hankali kaga irin wani ibada a tashin hankali ta ya isa ka yi ruku'u ka taso kana ana shirin ta kuma wani tsayawa za a ƙara yi ma a kuma wani karatu a kuma wani ruku'u sallah ɗaya raka'a ɗaya mai kai biyu kenan da ita za a kuma sai kuka dare biyu ko dare biyu ko rana biyu ba ji ma ko za ga abin da za a iya duka irin wannan ya fi kwarai da gaske ya daga abin da malamai suka haɗa akan sallar kusufin shams da ko kusufin kamar ita ma sunna ce mai ƙarfi kuwa cikin haƙƙin maza da mata duk gaba ɗaya sai a yi maza da mata mabibici da a yi ta cikin jama'a shi duk irin wayannan abubuwa cikin jama'a yana da alkhairi kwarai da gaske yawwa duk da ba shadda amma dai mabici a cikin jama'a ake yin ta kuma sai a faɗa a lasika a ce sallah ta tsaya kowa ya fito a salatu jami'atu kowa ya fito ba kiran sallah za a yi ba sallah ta tsaya kowa ya fito dukkan malamai sun tafi akan raka'a biyu ce a kowace raka'a ruku'u guda biyu an karɓa daga sai da Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta uwar muminai ta ce rana ta kiturce a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku sifati shamsu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam haka da rasulullah sai manzo Allah ya fito ila masjid zuwa masallaci faqama ya tsaya fa kabbara ya kabbara wa saffan nas nasu wara'a mutane suka yi tsaho bayan sa fakan tare a kira'atan ɗawilatan ya karatu karatu mai tsawo sun makabbara sannan ya kabbara faraka a yi ruku'u ruku'an ɗawilan ruku'u mai tsawo kuwa a dinamilar kira'atu guda ke kai tsawon na farko ba dai amma kusa sun marafa a ra'asahu sannan kuma ɗago kansa faɗa da sai ce sani Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ثم قام sannan ya tsaya kyamɗe fakata ra'ayi kuma ci gaba da karatu nan qira'atan tawilatan ya karatu mai tsawo fi adna min al-qira'ati al-ula ta kai kafan ta farko ba kusa dai ثم kabbara sannan ya kabbara haraka ya ruku'u ruku'a ruku'u huwa adna min al-ruku'i al-awwal bai kai na farko din nan ba sannan ya daga yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sannan kuma ya tafi summa sajada summa fa'ala bin raka'atul ukhra sannan a raka'a ta ɗaya ta biyu ma yayi misla zalika irin wannan hatta hatta takmala arba'a raka'ati har raka'a hudu ta cika aka sai da ta ci amma masu suka ce ma'ana har ruku'u hudu ta'ani ar-ruku'u har ruku'u da raka'a biyu sai dai ruku'u hudu ana nufin raka'a hudu ruku'u guda hudu da sajadu guda hudu wanda na ci shan sai rana ta yaye kabla an yan tarifa kafin ya gama sallan ma kuma haka ya ya gama ta summa qama sannan annabi ya tsaya aka daba ya hudu ba ga mutane fa asna ala allah ya wa allah kirari bima huwa ahlu da abin da allah shi ma abocin wannan ne summa qala sannan ya ce inna shamsa rana wal qamara da wata ayatani min ayatin lahi ayoyi ne biyu daga ayoyin Allah azza wa jalla la yankasifani li mauti ahadin ba sa kisurcewa dan wani ya mutu wala li hayati ko dan wani ya rayu fa idza ra'aytumuha an ko danta fa qurra'u ila salati to ku ku tashi ku tsorata zuwa sallah maza ku tashi ku zarura zuwa sallah rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito to abin da ya sa manzo Allah ya faɗi wannan jidda ba a kula da sababi bi khususin lafzi bi umumi amma abin da ya sa manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallama an yi muwafaqa ranar da rana din nan ta kiso ce ran da ɗansa Ibrahim ya rasu ran da ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu rana ta yi kiso ce sai mutane suka dinga cewa rana ta kiso ce dan dan annabi ya rasu rana ta kiso ce dan to shine manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallama wannan yana nan ma'ana mu musulmi mu dinga mai da komai zuwa ga Allah amma an sha ganin wani abu ya faru ranar sai ta uku an sha ganin wani abu ya faru irin haka ranar ta tabu ko an sha ganin tauraro ya kulla a ce abu kaza zai faru abu kaza zai faru ko abu kaza wai dai kakka tsaya ka damu da wannan kai dai a gudu wajen addu'a shi sa annabi ya maganin wannan sallallahu alaihi wasallam amma an sha ganin yanzu ranar da aka kashe jikansa sai na Husaini a Karbala din ko sai da rana ta kusufi ta ta anan rana ta ta duhu ta kusufi to kaga shari'a ta faɗa dai ana nan akai amma dai aikin da kanka ka san ga dalili kai da kanka san ga dalili to irin wannan ba wai irin ba wannan kadai ba abubuwa da yawa da yawa sun faru irin haka ka ga rana ta ko wata ya tabu kaza kaza ko wata amma dai tun da shari'a take ba dan wannan bane ba na kaka kula da wannan yanzu ai ba a cika shekara ba ba wani gidan rediyo ya ba mu ya ba irin zage ya ka gani sai irin wannan da ba amma dai ba za mu ce dan mu ba dan tun da ba sa ba sa yi dan kowa tun da ba sa yi dan kowa akan rubuta a jaridon da kala kala akan zage tsarin layi da ɗariƙa ta kala nan da nan wata ya wani irin kisucewa ma da ake cema kisucewa jini wanda duk al'ummatai na duniya suka ji tsoro suka ke suka da suluma da kaza kaza kaza ah ba za mu sani da wannan magana amma ba ka ji irin wannan ka dinga taba ganganci kana cewa ba wani wanda ita wani abu yayi kaza dan shi kaza kaza yanzu ka ga abu dan dai musulmi ya zama dai mai mai da lamarin sa wannan a tauhidi kenan duk da baki daya to wannan kenan Bukhari ya rawaito shi wannan kenan to akwai hadisin Abdullahi bin Abbas ma yadda sai da din nan ta rawaito irin wannan shi na Abdullahi bin Abbas aka yi rawaito Ibn Abdul Bar yake cewa wa'annan hadisai ne guda biyu da na sai da na Abdullahi bin Abbas din nan da aka rawaito a wannan babu shi ma Ibn Qayyim yake faɗa haka yake sunna ingantacciya a sarari tabbatacciya wanda ake aiki da ita a cikin cewa wata ko cikin cewa rana kowace raka a yi mata rukuku biyu da tsayuwa biyu saboda wannan hadisi na sai da Aisha da Abdullahi bin Abbas da Jabiru da Ubayy bin Ka'ab da Abdullahi bin Amr bin al-Asi da Abi Musa al-Ash'ari duk sun rawaito wannan dukkan su sun rawaito raka'a biyu ruku'u hudu raka'a ruku'u hudu wannan kenan mu wa'annan da suka rawaito wa'annan magana su ne bujiman malaman sahabbai masu girma. To, wannan kenan duk gaba gida. Haka mazhabar Imam Malik take, haka mazhabar Shafi'a take, haka mazhabar Ahmad bin Hanbal take. Sai Abu Hanifa ya tauce a kawai yadda ake nafila kawai haka za a yi. Kuma a yi biyu a yi sallama, a kuma yi a yi sallama, a kuma yi a yi sallama har rana ta abu. Sabida hadisin da yake hannunsa ikon Allah shi kuma sai ya ɗauwarsa. Sabida hadisin Nu'man bin bin Bashir hadisin Nu'man bin Bashir yake cewa manzo Allah ya salla da mu sallallahu alaihi wasallama a cikin cewa rana irin sallar ku wannan da kuke yi ba wani zancen ɗaya a yi maka ruku'u biyu ba kuma wannan in malaman sahabbai suka kawo da yawa irin wannan ko wani ya bauke shi kenan sai a zaɓa sai a zaɓi nasu kamar yadda yawa nan manyan malamai suka faɗa amma kuma shi ma haurawa ta bane shi ma ya je badar Nu'man bin Bashir al-Badari ne ya je yakin badar dan badar ne kaga dan badar a cikin sahabbai shi ma wannan ran to so ai tantin yan badar ne to kuma za a gani ko sai ya roki Allah haka yayi da kuma hadisin kubai sadal hilali shi ma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ga irin wannan ku yi sallah kamar irin sallar da kuke yi ko ta farilla ko a irin wannan Ahmad da Nasa'i sun rawaito shi a karanta fatiha kuma a cikin su dinga baki daya yana nan wannan ita ce sallar cewa lokacin ta tun daga lokacin kusofin har ya yayi ko kuma a iya karfin ku inda kuka gama kuma sai a yi sallar ta kuma a yi ta wa'azi a yi ta kaza kuma ana roƙo a yi ta addu'a tsantsan da kai domin ayoyi ne fa irin su kuma daga ayoyin kiyama ba a ka sani ba kowace ce duk ko daga nan kuma shi kenan sai tarwatsewa za su kuma ko ba ya aka yi ko to sani ba wannan kenan to a cikin sallolin nafila ne na shari'a ka akwai sallar sha da fari idan ruwa ya ɗauke kuma ana buƙatar sa to hukuma ta faɗa sarki ya sa a yi shela a faɗa kuma lokaci kaza za a yi to sannan sarki ya fito kuma jama'a gari su ta aje a yi sallar abu ba kai kaɗai ka ce za ka ware ka yi ba don akwai mutuna cikin irin wannan zamanin harunan rashid irin wannan ta samu sai musulmi suka a ce musulmi to ya ce a musulmi su yi tasuran juma'a a ce da nasara kuma tasuran lahadi ranar cocin su kowa a masallatansa ya yi musulmi suka yi ran juma'a ruwa bai zo ba da tara suka tafi ranar lahadi kawai kafin su gama addu'a ruwa ya ce mutane suka dinga illa lillah ina ga kuma mutane ba za su rauni imani za su abu masu rahoton imani za su yi abu to sai wani daga cikin malamai sai shi to kaga mutuna ta faru irin wannan dama ya tashi yanzu a daina irin wannan a sa hukunci cewa duk abu ta gaba har su din in za a duk abu ta lokaci guda ai duk mu bayan Allah ne ko ba za su yi duk abu ta gaba daya ni na ni sallah mu kuma duk ya addu'o'i ne ai da a tsarka kan wani abu da ranar nasa Allah a kaddara sai ya zama ran sai yayi to iko Allah suka ce a ai ba haka ai da mu ne kaza kaza in ba haka ba gobe ma ku mutum yi mana aka fita ruwa ya zo suka kuma fita ruwa ya malamin da yake da sarki ce ne su fito mu fita gaba ɗaya da su da ku ga yadda suke addu'a kenan sarki da to yanzu gobe ku fita duk mu ma za mu fita tare da ku mu ga irin abin da kuke karantawa Allah yake biya bukatun ku sai kenan da aka zo aka ce su yi a gani sai faroman nasu sai haka ya ɗaga hannunsa sama Allah ke mana ruwa da ruwa ya sauka sai malamin da ya zo ya kama hannunsa ya murɗe ya fito da abin da yake sai ga shi kashi ne a hannunsa kashi ne a hannunsa sai ce sarki ka ga da abin da yake wannan ruwa din tambaye shi wannan kashin ne tambaye shi wannan kashin ne Haruna shi ya ce wannan kashin da kake nuna sama da ruwa kashin ya ce kashin annabawa ne daga cikin annabawan mu dukkan mu nuna sama sai ta ruwa duk abin da muke so muka nuna shi yanzu yanzu abin zai faru haruna shi yace to fa shi nan aka yi lullube shi aka sa turare aka wanke aka je aka binne aka binne to so haka irin haka su suna da abubuwa duk irin wayannan sahabbai sun tarar da annabi dana ya laba su binne shi ba annaba ba ta yana cewa kaza sun tarar da annabi dana ya to amma wayan zaka tarar daddatsa su akai wayan daddatsa kashe su akai daddatsa su akai da irin wani yanzu a nan dai duka za a ga hadda hannun annabi haya yana na a cikin hannu na zinari hannun nasa ne wanda yana na sai da dadda kasha wani kai wani kaza yanzu ji ba to haka to a bai shi da shi gashi a kwance a kan gado da tsayinsa da komai ya fi shekara ɗari wajen bakwai a haka duk in suka ga fari ya da a kinkimo gadon a cikin a nuna sama ruwa ruwa sai ya sauka ruwa zai yi wa abu ya yi taskal jama'a mu wajen yi ba ina abin da sahabbai suka dinga gani kenan duk ma kurai sha su ma an suka ga ruwa an yi an yi an yi ruwa bai zo ba sai su yi abu ɗalib ya ba mu yaron nan nasa to Allah ya fara fuskan nan shari'a balaraban nan marayan nan sai a nuna Allah kai mana ruwa da ranjiyar ruwa ne a abu dalibi ya waka tun annabi yana yaro wa abu yabu yustas algamamu yuwazi imanul yatama ismatul lil arabi da ko rana da ake fari a Madina aka nemi manzo Allah ya isu kai manzo Allah sallallahu alaihi yayi addu'a kafin ya sako daga mumbari ruwa yake ruwa ruwa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ina ma abu dalibi yana nan a'a yawa wa zai tuna wa zai tuna mun waƙar Abu Dalibi sai na da ce ko kana nufin a abu yau biyu kan kawai ce abin da nake nufi kenan gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya to bayan Allah ma suna nan haka waya ta zo inda tacciya an yi fari wata shekara a kaula an yi fari aka zo aka gaya wa shehu rabbi Allah ta'ala an sai shehu ya ce a je a ɗauko sharifin nan jikan shehu tijani sharin Umar rabbi Allah ta'ala yana yaro wajen kakarsa da babarsa a je a ɗauko sharifin nan a je a kai shi kan mumbari a haɗa mara hadiya a yi wasu je Allah ya shayar da mu ruwa je a yi haka sai je a yi haka yana aka je aka je a karɓo shi a karɓo shi a ka masallaci a ɗora shi kan mumbari ba wai hudu ba zai kome abu ba a a ɗora shi kan mumbari ce to jama'a ga abin da shehu ya faɗa to duk mai hali ya tara kuɗi ya kawo izana je tun izana je tun rasul فقدموا بين يدينا جوهركم صدقة kowa sun da hariya tara hadiya hula din da na ko a ya gaci aka hada abubuwa da yawa a cito roƙon mana Allah Allah albarkatun sa Allah kai mana ruwa idan aka duk da aka cewa kakarsa da dinga baki da dare na yi aka dinga wani ruwa kamar kawai halar tashi kamar kawai halar tashi shi yana ta bacci ma yaro sai da yana farka daga masjidin da kakasa an yi ruwa abin da ya faɗa kenan wanda yana ta dinga haidara sharif shar an yi ruwa an yi ruwa an yi ruwa kwana aka yi ma ana yi ai yana farka yaro yana farka daga bacci abin da ya fara tafiya kenan an yi ruwa wani yana ga cikin abin mamaki dai lamarin Allah yana nan cikin mazaje malam cikin bayin Allah to tawassuli wannan bi yana nan to kuma sai a fita in za a ji kai sai sarki ya ce to kuma kowa da kowa ya fita ta a cewa ai wa'ancan su fita wa'ancan nau'i su fita yau wa'ancan a je a yi a nau'in wa'ansu a je a yi nau'in wa'ansu ba suna ta faru to sai a fita to haka sai a fita sarki kuma liman ya je in sarkin ne yake yi limamin sa ne yake yi ko ya hudu ba kafin sallar ko ya hudu ba bayan sallah da duk dai yayi kamar yadda ake sallar idi amma ba ban da kafarorin nan a bayyane za a yi sallah a bayyane za a yi sallah kuma an gama ya tashi ya hudu ba ya wa'azi ya komai in zai ci a yi sadaka ji a yi sadakoki kuma a kuma a yi shiga dai ta kankan da kai shi ma sarki ya shiga dai ba ta ado ba mun ga mun shasha ganin wannan mun sha ganin wannan wata rana shehu ya an yi irin wannan istitayar shigar da ya akwai wani ɗansa ɗan yaro hadi ya zuwa wajen baba sai ta zo shiga malam ta san wata ce me ya malamin shi tana gani ta kwashi da ta ce lalle kuwa ai da irin shimfiɗa da take karkashin riga da take irin karkashin shimfiɗa a shimfiɗar na babbar riga ta daɗe ta ita aka ɗauko aka sa shi ma ya ga ina kallon sa yace na taɓa ganin shehu ma an ci dani ya fito sallar sha da ruwa wallahi ga ni ga amma ban gane shi ne ba ga ni ga ban gane shi ne ba yadda aka wannan da inna saboda shigar da aka to haka sarki sunuti na farko haka shi ma ya taɓa fitowa irin shigar da ya mutane ayyuwa mai kuma ya taɓo garma sarki ne yau an taɓo ya taɓo garma a wuya manya daga da an zo ne ma ne zai sai ga abin ya faru sai ga abin ya faru to haka ake to kuma ai sallah ya tashi kenan a tafi in an ya faru alhamdulillah ba wai ba aka fara to in bai faru a kuma maimaitawa kuma maimaitawa kuma mai ana ta sadaka ana tuba ana ta barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai sa a yi duka baki da to haka ne shine liman ya sallah raka'a guda biyu a lokacin da sallah ta halarta na sallah ta farko fatiha da sabbi ta biyu fatiha da halace ka hadisul gashiya sannan ya hudu ba ko kafin ta ko bayan ta ya yi addu'a ya yi kaza sannan ya yi addu'a sannan ya juya bargonsa mayafinsa gefen da yake kafaɗar dama ya dawo da shi kafaɗar hagu gefen da yake kafaɗar hagu ya dawo da shi kafaɗar dama wai Allah ka juya mana halin da muke ci haka annabi ya kuma ya zama sunna idan ba shi da mayafin kuma aljan ba shi da shi ya juya alkabba wani ta iri riga ce ma ya juya rigar amma dai galibi da aka limamai da ragwa da raga galibi suna sa mayafai bayan an sa alkaba a sa mayafai shine al'ada nan sallah dai yana yi haka sai ya juya mayafin nasa sai ya juya wannan dai yana daga cikin sunnar sallar sha da da fari ko wannan ya zo sai ya yi ta su ma duk masallatan duk wanda suka je masallatan su ma yin su juya mayafansu duka baki daya sai su ji da ai ta addu'a a ɗanɗan da kai saboda hadisin Abdullahi bin Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sallar shadar fai yana mai kankan da kai mutabazzilan a cikin irin kayan aiki ba kayan ado ba ya yi shiga ne wata ta kankan da kai gashi nan ta kankan da kai mutakashi'an mai tsantsan da kai ko mutarasila yana tafiya a tsanaki a hankula a hankula a hankula a hankula haka annabi sallallahu alaihi yake ingantacce ne kaji dalilin da ake yin wannan shiga kenan wa abu awana ta wa bin hibana a yan karbo daga sai da Aisha ma Allah ya kare ta a gare su ce an yi fari a lokaci sai manzo Allah ya ce a dau mumbarin sa fa amara bi mumbarin manzo Allah ya ce a dau mumbarin sa fawuti alahu bil musalla aka kai masallacin idi aka kai masallacin idi yauma wata rana ya karu juna biyu aka kai masallacin wa adan na tsawon zalla ya mutane alƙawar yauma cewa zai fita gobe ko yau ko wata ranar da zai fita ya furu tuna fi su ma mutane duk su fito aka sarki zai sa a yi shela ga shi zai fito gobe kowa ma ya fito abu faɗa a yi doma an kuma irin masu buga ganga din na ana yi kowa jama'a sarki ya gaishe ku ya ce to duk ai wannan haka rage hina bada hajibu sham lokacin da giran rana ta bayyana ma'ana rana ta hudo ta fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita faka ada alal wannan kenan wa'annan duk haka hadisai suke haka hadisai suke ko yanzu wannan hadisin rawahul hakim ingantacce ne hakim ya sahaha shi abu dawud ya ya ya sahaha shi ya ce kuma sanadinsa mai kyau ne sai ta hanya ɗaya ya biyo amma ingantacce ne amma abin mamaki shugabannin namu na Saudiya masu da'awa suna abin da yasa muke faɗan su ba wai raina su bane saboda su suka jawo mana fitina a duniya cewa ba za a yi komai ba sai abin da annabi ya ba haka bane ne kitabun sunna ba za a yi komai ba su suka fi kowa lalata ta na halarci sallar sha da fari hajji ne ko umra ne Allahu a'lam amma akwai lokacin da na halarci sallar sha da fari ina madina manzo Allah sallallahu alaihi sallata a cikin masallacin sa aka na yi mamaki yaya annabi sallallahu alaihi wasallam da aka wato musalla yake sa ga musallacin musalla ita ce idan in ka in ka sa gaban ka inda liman yake kallo to hannun daman ka to in ka bi nan wannan fili zaka je har masjidul gamam da masjid abubakar da masjid to duk nan ne musalla nan ne filin idin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ta ne da wajen amma yanzu an yi dabe an yi tayal haccan wajen ai na dan nisa an yi tayal haccan wajen amma da har sai an sallaka kwari ma irin rayuwa irin ta da to nan manzo Allah yake sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sallar idi a masallaci rufaffe ba abu dawud ya ce sai sau ɗaya sabida ruwa ranar idin karamar sallah an kwan ana ruwa ba yadda za a fita musalla koramai sun kawo koramai sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a masallaci ma'ana wannan larura ce najiri ne wannan hukuncin larura ne amma in ka je masallacin annabi sallallahu anan ake sallar idi ina sunna take waye fi sanin annabi girman masallacinsa wa ya fi sannan annabi kuma hadisi ma ya zo da cewa a dinga yi a waje saboda girma saboda samun albarkar rabbul izzati nan zai kalli duk halitta yadda ya dace da girmansa duk gaba da amma a masallaci suke sallar sha da fari din nan musalla kaga yanzu musalla masallacin idi nan aka fito aka sa annabi sallallahu alaihi wasallama masallacin idi na aka fito aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun bani nan ya zo ya sallah duka baki da nan kalifofi suka dinga masjid abubakar din abin da zaka ma'ana sai na baka yayi sallar idi a wajen masjid umar din ma'ana sai na umar yayi sallar idi a wajen masjid ali ma'ana sai na ali yayi sallar idi a wajen haka za ka ga duk inda aka sa din nan ma'ana sun yi sallar idi a wajen to haka duk ake lalata abu mai dokar bacci sai ga ya fige da gangadi mai dokar bacci zai ga dige da gangadi wanda zai fata rai ya takura ya ce shi ba zai ai komai ba zai suna zai ga shi ya fi kowa gudun sunna zai ga shi ya fi kowa gudun sunna yanzu duk gashi ne yan kwamo masu zai masu wasu yan sunna da koko sunan masallacin asalan amma kad kamatu salat ya ga suna yi daya ina sunna sai ka ana sai ga ana yi daya gashi nan abubuwa dai gashi nan dai mun gode Allah don haka yana da kyau mutum ya san me ya sunnar ya san karatun to sai ya san waye akai waye baya kai ba surutu da propaganda da da kuri da kaza a'a san abu sai ka san waye me yi waye mara yi duka ba gida ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kai mun bani musalla aka raja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga masallacin nasa ba amma ya fita hina bada hajibu shamsu faka ada alal minbar ya zauna kan minbari fakabbara wa hamadallah ya kabbara ya gode wa Allah sannan ya ce inna kun shakautu jaddiba diyaruku kun kawo kukan harin garuruwanku wa kan amara kumullah an tadauto ubangiji ya hore ku addu'a ku roje shi wa wa'adaku an yanta jiba yayi muku alƙawari da an samu sun maƙala sannan maza Allah ya- yana addu'a kenan kuwa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin la ilaha illa allah yaf'alu ma yurid اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث كفوك من دروا واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلهي كسا أبن دكتوك من الأرض لغريم da isarwa cikin muradan mu haƙi zuwa lokacin da ka rubuta sun marafa a ya daiji sannan ya ɗaga hannunsa yana addu'a sannan ya zar ya dubu bai kushe ba yana addu'a hatta rubu ya baya ku tsaye har sai da aka farin hammatarsa haka ya ɗaga hannayen sama yana addu'a sallallahu alaihi wasallam har sai da aka gano farin hammatarsa sallallahu alaihi wasallam baya ku tsaye sun ma'awwalan ilan na sannan ya juyo wajen mutane sannan ya juya wa mutane zaharahu bayansa wa kallaba rida'ahu ya juya mayafinsa wa gefen da yake kan kafaɗar dama ya dawo da shi hagu gefen da yake hagu ya dawo da shi dama sun ma aqbala ala nas sannan ya kuma kalla muta wa nazala ya sauka da kan mumbari fa salla raka'atayn ya salla raka'a biyu fa ansha Allah ta'ala sahabata sai Allah ya taso da hajiri malam girgije Allah ya taso da hajiri fara'a da sai tsawa sai tsawa wa baraka dewal kiyamana ko aina suka je an taso Allah ya taso sai tsawa ce walkiya sun ma'amtara izinla sannan ta yi ruwa da izinin Allah falan ya ci masjidu daga masallacin idi annabi ya zo masallacinsa na gida ba gani falan ya ci masjidu daga masallacin idi bai zo masallacinsa na gida ba hatta salatu silu har sai da ruwa ya ambaliya ya kwararu faruwa kuma duk ramuka kuma duk suka dinga kwararar da ruwa suka dinga falan mara asur atur ilal kinni yayin da annabi ya ga mutane kowa yana gudu yana yin gida saboda ruwa kowa kowa yana yin gudu yana yin ruwa da hika sai ya dinga dariya sallallahu alaihi hatta bazan nawa har sai da turaman hakoran suka bayyana ko da baki yana dariya sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ashhadu anna allah ala kulli shay na shaida allah bai iko ne akan komai wa ana abdullahi ni kuma bawan ne ma'aikin hadisi sai mana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ni ko bawan sa ne ma'aikin sa ne rawahu al-hakim hakim ya rawaito shi wa sahahu ya inganta inganta ya inganta shi rawahu al-hakim wa sahahu abu dawud abu dawud ma inganta shi mutum da hakim ya rawaito shi ma shi ma ingantacce ne wa qala yace abu dawud yace hada hadisun garibu hadisi ne da ya zo ta hanya daya amma wa isnadu dai amma sanadin sa mai kyau ne mai kyau ne hakin ku ya ce ma ingantacce ne kaga kuma kaga wannan kafin sallah aka yi hutuba kuma akwai wanda zai zo bayan sallah aka yi hutuba ruwayoyi ne kala kala na da addu'o'i iri iri manzo Allah da ya nuna fusahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da larabcin da kaza addu'o'in ma kaji wani abun ma kamar zaurace ake yi yana da cikin addu'a sallallahu alaihi wasallama اللهم اسقنا جيفا مجيفا مريئا مريئا طبقا قلقا عاجلا غير رائد نافعا غير ضار wannan kenan akwai wanda Allahumma asqina gaisan mujisan mari'an gadaqan mujallidan aman abridan sahhan da'ima ya zo Allahumma اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيبا جلوكا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا كنكدا فوق كدا سجدا يا ذا الجلال والاكرام إذا صلى الله عليه وعلى اله وسلم aka kuma akwai wannan kisa mashhuriya da yana kan mumbari yana kiran sallah an yi da yawa shekaru wajen goma aka yi a Madina an yi sallar sha da fari lokuta da yawa da yawa akwai wanda yana kan mummari ma wannan balarabe ya shigo ta kofar babu salama a yanzu babu rahmati to ta kofar ta nan ya shigo dan su ce muna kallon dutsen sal'u amma yanzu gina nika ji sun da dutsen sal'u to nan ne ya zama in ka kalli inda ake sa fuska yanzu in ka kalli kudu kiblan manzo Allah ita kudu ce nan da maka tana kudancin su to yamman yamman Madina kenan hannun ka na dama nan salbu yake nan to balarawa ya shigo ya rasulullahi yana hutuwa bai san ba a magana ba ya rasulullahi ka roƙan mana Allah a baki sun daina shigowa tumakai sun halaka fari ya yi kaza annabi sallallahu ya daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam mai ruwa ya ce wallahi gini ne bai san tsakaninmu da dutsen sarku ba wani gini ba komai muna kallon sama sama ta ruwai take ita sai muka ga wani dutse wani hajiri girgije kaman ga girman fadin garkuwa kaman fadin garkuwa kace kaman fadin tire ya fito daga bayan dutsen sarku sanan muka gani ai bai zo ya tsaya kusan kanmu masallaci ya dinga fadi ya cika madina gaba daya sai ruwa ita annabi dai sallah bai sako daga munbari ba sai da ruwa yana zartatowa ta gemunsa saboda zargar dabino ce rufin ganye ne haka ya mana sallah ya ce assalamu alaikum ya jiyo fuskar ta faɗe da ruwa da tabo sallallahu alaihi wasallam aka aka taya aka shiga yace na rantsa da Allah yadda muka yi kwana shida ko kwana bakwai ba mu ga rana ba ruwa ake ta tafkawa dare da rana ba mu ga rana ba sai da wata juma'a ta aka kuma zuwa cikin ruwan tsullun tsullun al'adu ba annabi kuma hawa mun bari kila wancan mutum ne kila wanne ya kuma fitowa ta wannan kofar yake to yanzu kuma ai garin ya rushe tumakin ma ai sun fita kiwon ma ruwa ya tafi da su ya rasu za a addu'a Allah ya ɗauke wannan da hada da Allah ta hawa alaina wa la ruwa ka yi gefen mu ba kan mu ba tafi cikin kwaruruwa da gonaki da waye ka je ka zuba ko hawa alaina wa la alaina a ga Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam da to shi ma suka ce sai da muka fito muna tafiya a cikin rana kwana shida ko bakwai ba a taɓa ganin ba a fara amma da aka kori hajjin sai da muka fito muna tafiya a cikin rana sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan to yana daga nafiloli wannan istiqai yana daga nafiloli sujada ita ma sujada nafila ce nafila ce gaba gida to sujadar tilawa sujadar karatun qur'ani ita ma nafila ce ita ma kuma tana da girma tana da karfi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce mai karfi duk wanda ya karanta wata aya wata sujada take ciki wata sura wata sujada take ciki to in ya zo sujadar nan yayi ba dole ba amma tana da karfi yayi kuma yana da alwala ba shi da alwala yana kallon gabas baya kallon gabas a tsaye ka ko a tafiye ka ko a haye ka siye wannan shine hadisin Abdullah bin Umar illa wasu shugaban namu na fajiyar da sai mai alwala sai kana kallon gabas sai ka zato kuma wa'ansu malaman sun cashe musu sun ce duk wannan ina aka kawo wa'annan abubuwan duk gaba gida to in kana karanta kenan in ba ka kake karanta ma kaji mai karatun yana yi in ya yi kai maka yi amma kuma sai ya yi dan akwai wanda yake karanci akwai yaron da yake tilawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sai karanto ayar sujada ya shirya ya shirya yana shirya ya ga annabi ya sujada ya sujada ya ga annabi ya sujada sai sujada annabi sallallahu ba akwai sujada a nan wajen ba sai manzo Allah ya ce akwai mana sai su ya ba sai manzo Allah ya ce ai kai ne liman din ai ba kai ba kai ma'ana ai kai kake karatun ba shi ne ke yi ba dole sai mai karatun ya in mai karatun ya yi ga inda za ka za iya tafiya ka ka kama gaban liman da yi ba in kuma ka ga bin da ko da yi ba ka yi dai ba komai sai su ya zo to kuma ko a sallah aka karanto ta ko ta mazilla ko ta nafila in liman ya tsira kuma kowa ya kowa sai ya yi in liman ya yi kuma ko kai ka ga karanto ta ko a sallah ko a nafila ko a farin da aka karanto ta sai an yi tana da ƙarfi kwarai da gaske saboda hadisin da aka karɓo daga imamu nafi shi kuma ya karɓa daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u alaina alqur'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana karanta mana qur'ani fa idza marra bi sajdati idan ya shige ta wajen sujada kabbara sai ce allahu akbar wa sajada ya sujada wa sajadina sai mu yi sujada mu ma رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين إن داتتين أو شرط البخاري ومسلم وقال أبو داود أبو داود يتي قال عبد الرزاق ما لا عبد الرزاق يأتي وكان الثوري malam imamu sauri ya kasance yujibu wa hadal hadith wannan hadisi yana burge shi da akwai wanda suka ce kar kai kabbara kai su da kawai ba Allahu akbar tafsira ba Allahu akbar agowa imamu sauri da wannan hadisin ya burge mu akwai Allahu akbar wa qala abu dawud abu dawud yace yujibuhu li annahu kabbara abin da yasa sau imamu sauri yace yana burge saboda akwai kabbara wa qala abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yace إذا قرأ إذا قرأت سجدة إذا قرأت سورة أقول الأتي فكبر كي كبر وسجد كي سجد وإذا رفعت إنك أبو كم كذا سجد فكبر فكما شاء الله أكبر يجي أنا عندما إن كي سجد كشاء الله أكبر إنك أبو كم كم كو أتلني كو أتبرلني كشاء الله أكبر كم كأرى وأنا أب الله أكبر كم ذكري كي baki min salatin da zuci wannan wanda shari'a ta yadda da shi ka ce Allahu akbar to yana daga fadalan jada tilawa jada karatun qur'ani an gaba daga abi hurairah ta Allah ya kare ta gare shi a ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ila da amsa ila da amsa Allah tabbata gare shi ya ce idza qara ibnu adam as-sajadata idan dan adam ya karanta ayat da akwai sujada a ciki fa sajada yesu jada ita zana shaidan ya ci sai shaidan kuma ya kaurace yana kuka sai shaidan ya bashi yana kuka fa ya kulu yana kuka ya kulu yana cewa ya wailahu ya kai cansa umira bi sujud shi an hore da sujada fasa fasa jada a a umira bi sujud shi mutumin nan shi an hore da sujada fasa jada yesu da fasa hujja na tsoro ga na rubuta ma aljanna shi yana gani da ruwan nan zai kai an rubuta ma aljanna wa umirtu bi sujudi ni kuwa in ji shaytan fa asaitu sai na saba na kisa da faliyan naru ga wuta ta tabbata a gare ni haka shari'a ta faɗa tawafu ahmadu wa muslimu wa ibn majah wannan falalaci a gaske da qur'ani da falalaci sai hukuncin ta tilin malamai sun tafi cewa da qur'ani sunna ce da mai karatun da mai ji haka bukari ya rawaito daga daga sayyidina umar sayyidina umar ya karanta suratul nahl akan mumbari har sai da yazo inda sida take fa nazala sai sauko daga mumbarin ya sujada wa sajada nasu mutane suka sujada hatta idza kanat jumu'atul qadira da wata juma'a ta zo hutubar ta kuma zuwa da nahl qara'a biha ya karanta nahl hatta idza ja'a suratul da yazo da sujada kana sai ya ayyuhan nasu ku mutane inna lam nu'mar bis sujudi ba a ce mana wajibi ba kamar kaje da faɗan asaba wanda ya ya dace wa man lam yazul fala isma wanda bai ba komai akan sa aka sai na Umar ya faɗa radiyallahu anhu shikenan ka gane wa fi lawzi alabdin sa inna Allah lan yafrid alai nafsi juda illa an nasha wannan su daga wajen Allah bai faranta mana su ba amma dai sunnan ma'aiki ce sai dai in mun ga dama warawar jama'a jama'a sun rawaito illa ibn majah masu hadisi sai dan majah an zai yi bin sabit daga zaid dan sabit kana zaid yace qara'atu ala nabi na karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutum zo kana jin tilawar sa ko kana jin na karanta wa manzo Allah wan najm sura wan najm na kai har karshe falan yanzu bi a banga yayi jada ba rawahu daraqutni daraqutni ya rawaito shi wa qala yace falan yanzu na ahadith tunda annabi bai ba mu ma kowa bai ba yawa qara'atu ala annabi sallallahu alaihi wasallam tunda bai ba wala ja'al hafiz fil fath hafiz al asqalani mai sharhin bukhari yace ai wai wannan ba dalili bane tunda yanzu ai shi ya dace ya fa mai karatu ai shine liman din ji annabi tunda bai ba ai bai annabi ba zai ba ai wancan yaron da ya zo yi bai ba mai annabi ya ce ai kai ne liman din ma'ana ai kike karatun muke jin ka To Hadid ya ce, Anna karka kana li bayanin jawazi. Wannan barin matsala ya nuna za a iya bari ba wai za su jada a wannan jimu ba ne. Azima ce ma, wannan jimu kusan dole ce in ki ga doji sun zama sunna to wajen zauta masa zama farilla ma. Ita azima ce wannan jimu. Ba wai cewa wai ba su da a'a ya nuna ko ba kai ba ba ne. Wabihi da zama shafi haka shafi ya tafi a kai. ويؤيده ما رواه البزار كما ابن البزار يرويته والدار كنت شي دار كنت وان يرويته وانا daga abi hurairah ta annahu qala abu hurairah ya ce inna nabiyya sajada fi suratin najm manzo Allah ya yi sujada a surar wan najm manzo Allah ya karanta wan najm ya yi sujada wa sajadna ma'ahu tun muka yi sujada tare da shi qala al-hafiz fi fatih asqalani ya fada wa rijaluhu thiqatun mazajansa ingantattu ne wa an ibn mas'ud aka ana da Abdullah dan Mas'ud annan nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm manzo Allah ya karanta wan najm fa sajada fiha yasjada a cikin ta wa sajada man kan duk wanda yake tare da annan ba yasjada gaira anna shekan sai dai wani tsoho daga Qurayshawa a kaza kafan shi ya ɗebi ƙasa ya kai wajen goshin ya ce wallahi ba guna ba zai hau kaina ba wallahi ba zai hau kaina ba ya dora ta a goshinsa wa qala ya kafi har yake wannan ya ishe ni qala abdullahi abdullahi bin mas'ud ya ce falaqad ra'aytuhu fa adu kutila kafiran wallahi naga an kashe mutumin nan kafir naga mutumin nan an kashe shi kafir dan ji sujada rawahu al-bukhari wa muslim wannan kenan to sai wuraren sujada a qur'ani wuraren sujada wuri goma duk malamai haɓai da malamai duk sun ittifaki a waje goma amma akwai wurare guda wajen hudu wani ya ce ban da wancan wani ya wani ya ce ban da wancan wani kuma ya ce da na wancan jinan da wanda ya ce ban da wancan wani ya ce ban da sujadar sa'ad makarar raki an wa'ana wani ya ce ban da ita wani kuma ya ce da ita wani kuma ya ce banda na iza shamsun kuyira idan sama'un fada idan sama'un shaqqat wasjud menene idan kuri alayhi la yasjud wani kuma ya ce da su to wani ya ce sha ɗaya ce amma Abu Dawud ya ce wannan hadisi ne da kallon sama ba za a yi ba kallon sama ba za a yi ba to Imam Malik a wata ruwa ya ce sha ɗaya ce a wata ruwa ya ce sha hudu ce wata ruwa ya ce sha hudu ce banda ikira kawai wata ruwa ya ce banda ikira ita ce kawai ba za a yi mata amma idan shamsu ma za a yi mata kaza su malamai ne da yawa sun yi fita bare yanzu da ilimi ya zo fita daga wannan wannan da hadisi ya kawato dinnan yan uwa su kama ta yan uwa su kama ta wajen jabin qur'ani dukkan su amma sun ittifaqan sha biyar ce illa ingantacciya dai wanda suka haɗu a kai goma ingantacciya wanda suka banda a cikin goma akwai ta farko ta suratul hajji jada farko amma banda jada ta biyu warka'u wasjudu wa fa'alul khaira ko banda wannan ko يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون to wani suka ce ban da wannan wani kuma yace a ita ce ma za a yi ban da ta farkon a ita ce ma za a yi ban da haka dai Allah ya kare ta a gare su to ka fita daga duk wannan sabani duk gaba ɗaya daga an rawaito matar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha biyar kuma su ma sun tabbatar sha biyar din nan ce ko mu mazhabar tamu da suka fi a sha ɗaya amma akwai magana imam malik cewa kuma sha hudu ce to ka alama sha guda ɗaya ta zama sha biyar to jadar sallah sha biyar ce jadar qur'ani a wannan yawa mawaqi'u sujud bil qur'ani kam sada ashar goma sha biyar ce mawdi'a fa an amru bil al'asi an karba daga amru bil al'asi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tara abu annabi ya zaunar da shi ya karantar da shi wa'annan wuraren guda goma sha biyar kuma abun mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai karanta suratul hajji ba zai yi da duk guda biyu na mato kan ma ya karanta ayoyi ana kan ma ya karanta dole ne ka karanta kai wannan zadodin guda biyu kuma za ɗaya ce to amma kuma an gode Allah tunda sun ce in ka ga gangariyar magana ka tafi wajenta in gare a dawo da a kula wajen zadodin nan sha biyar ne ƙara'a ko manzala ya karantar da amrubin al'ashi kamsa asharatar sajdatar fil qur'ani a qur'ani minha akwai daga ciki salatu guda uku fil mufassali galibin wanda ake cewa ba mutum mufassali daga qaf zuwa na ila ila kuma daga hujurat zuwa na ko tun daga kan ma izu 20 din nan zuwa na me yasa aka ce mu ba sallah akwai maganganu akai kila sabida bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahman yanzu ka fara bakara kafin ka ce wata bismillahir rahmanir rahim sai ka yi dogon karatu amma mu ba sallah din nan bare dan kanana kanana kanana kanana din nan ai ko ba wuya ka ce bismillahir rahmanir rahim ba wuya ka zo karshe ka raba ba wuya ila da haka aka ce haka malamai suka ce to sun ce ba su da amu fasal ga shi akwai ta kuwa ko daga kafin ne dai wannan jumla ko daga hujra ne dai wannan jumla sannan ga wannan to wannan kenan haka suka rawaito dan haka sayyidina ali yake cewa Allah ya girma fuskarsa sayyidina ali yake cewa duk a cikin sujadodin wacce akwai horo a ciki wasu wakatar sujada ka kusanta kaga wannan horo ne ma sai na alaita duk a cikin sujadodin ma wacce akwai horo to rike ita ce ma ta fi ƙarfi ita ce ma ta saboda ita ga sujadan ga kuma horo a ciki shi a wajen sayar na ali da haka yake hemun fusilat da sayar na ali hemun fusilat azima ce wannan jini azima ce ikra azima ce suratul sajadati alif lam mim sajada azima ce shi kuma ruwaya sayyidina ali kenan abdullahi bin abbas ma yana kan duk gaba ki da yau yawa abdullahi bin abbas ma yana cikin kuma abi dardai da ya tafi akan jada sha ɗaya ce ya a cikin sha ɗayan nasu ya ce hadda wannan ji a ciki a cikin sha ɗayan nasu ya ce hadda wannan najin a ciki to wa'ansu a cikin wa'anda ba su yarda da zancen ko kusulan wannan mufassal din ba amma dai sun tafi akan wannan jimta na gaske tilin malam sun tafi akan azima na arabu subhanan nabi asire sajda wannan jiri ikira su kuma suka ce wannan ne azima kaska sake da shi da a cikin wa'annan al'ara subhana suratul isra'i alif lam mim sajada wan najmi iqra kuma suka cire wannan idan sama'u shaka ko aka dai to abinda zaka ka guje wannan duk gaba daya ka koma saboda ko ka ce ka fa amsu ba komai amma ka girma masu karka da kowanne akwai abin da ya yi amma ka girma masu yanzu ka ɗau wannan na manzo Allah ta aka rawaito daga amru bin al-asi nan yace manzo Allah ya zaunar da ni ya karantar da ni su akwai guda uku a mufassali mufassali da ake da babu a rubutun azam da annabi ya gaya ya karantar da ni uku a cikin su ikra wa ikra wanda Qur'ani Qur'an la yajidu idan sama'un shakar sai wannan jini da akwai su a ciki guda uku nan akwai su a cikin da amrudin al'adu yawa akwai guda uku an masani wa fil hajji sajada tani a suratul hajji sujada biyu wa fil hajji sajada tani rawu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa ibn majah da dan majah wal hakim da hakim ko yace ingantacce ne wa daraqutni da daraqutni wa hasanahu al munziri malam munziri ya inganta shi wa nawawi imam an-nawawi ma yake da kyau da inda abu dawud ya ce shi da rauna ne amma kuma ga wanda suka ce ga alhakin ya ce ingantacce ne ga munziri ya inganta shi ga imamin nawawi ya inganta shi to ga waɗannan sujadodin don mu rike waɗannan ba wai mun saba wannan na al'ada da da girmamawa amma dai mutum ga da a wajen waɗannan in wani ma ya ji ba faɗa kai ne ka rike ba rikici na farko na farko shine suratul a'raf ko innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ya fita ba yawa suratul a'raf kenan sai na biyu suratul ra'd walla yazidu man fi samawati wal ardi aw aw karan wa zilaluhu bil ghudwi wal asal sai na uku suratul nahl ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه هم لا يستكبرون اما باقي يا دي يا انا لا يستكبرون amma cinin masu kira'o'i sun tsara da cewa ya kafu na rabba hun min fawqihim wa yaf'aluna ma yumaru to ka shigar da ita din ta fi cewa sabani ai dai sakin ya shiga nan din ya shiga ya kafu na rabba hun min fawqihim wa yaf'aluna ma yumaru yanzu a ma yumaru za a yi sujada wannan cikin suratul nahl kenan sai surar isra'i kula ne nubi ya aula su min ko إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا شما sai tsaya ana amma masu kuma kira'o'i sun ƙara wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maqula wa yakiruna al-azan yakuna wa yaziduhum khushu'a wa yaziduhum khushu'a khushu'a anan za ta na Isra'il sai na suratu Maryam إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سي نسورة الحج نفر قدر ألم ترى أن الله يزل له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله وما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء نفر قدر سي نسورة الحج نبي نبي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأبدوا ربكم واسألوا الخير لعلكم تفلحون اسجد اسجد تبي كنا سي نصورة القرآن يا أيها الذين آمنوا اركعوا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن على السر ما تأمرنا وبعده النفورة النفورة نقرآنكم سي نصورة النمل sai na suratul nam Allah ya zujo lillahi allazi yukhrijul hab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukfuna wa ma tu'linun ibo Allah ta su kuma nan wajen amma masu kira sun kara Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allahu la ilaha rabbul arshil azim rabbul arshil azim sai na sura sajada alif lam sajada إنما يؤمن بآياته الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصفوا بأنت ربي وهم لا يستكبرون جدا كنا يوم جدا كنا كو سينا سورة صاد سورة داود كو شكما وظن داود أن ما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب سينا سورة فصلت هي من فصلت وبنايته الليل والنهار والشمس والقمر لا تذكر الشمس ولا القمر واذكر الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سينا سورة النجم فاسجدوا لله وأبدوا na suratul najmi kenan ƙarshen da ma'ana yawa sai na sai na suratul inshiqaqi وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون wannan kenan ko sai na ikra wasjud wa qatarib wasjud wa qatarib wayan su ne guda goma sha biyar wuraren su da dole duka ba suna da girma kwarai da gaske ko mutum shi kadai yayi ko a sallah yayi ko a ba sallah ko yana bi yayi ko yana jin karatun ma ko a kasir ko a aka zo shi kenan sai ya yi wannan kenan kuma sun tafi akan in ka jira kana da ikon yi baka yi ba kace ba sai na kai karshen karatu to sai ka rama ta ana rama ta sai ka sai ka sai ka rama ta to sai sujada godiya sujada godiya ga Allah Allah ya baka wannan alheri kayi sujada ta godiya ga Allah Allah ya kiyaye ka wani sharri kayi sujada yana godiya ga Allah so ake dai bawa ya zama so da'iman ya kankan da kai yanzu ba abin mamaki da duniya take ta nuna ake ganin burgewa ne kuma yana wannan burgewa babaroma ya je Sudan ta kudu Sudan ta kudu wannan Sudan din jangaran wanda suka bangare din nan saboda magana su sulhu a tsakanin da shugaban kasar Salva Kiir da abokin sulhun nasa suna tsaye Papa Roman ya sujada ya sumbanci kafar Salva Kiir ya sumbanci kafar wa'anta duniya ake ta nuna Allahu akbar ji imani da kankan da kai ji shi ba bala su bature irin wannan kuma shine shugaban duniyar kiristoci duka jibrin da ya jira yana sumbantar kafafuwan dan yana nuna muku ji tsoron Allah kama na ku ga yadda ne jira ina sumbantar kafafu haka ake son mai addini ya zamanto mai kankan da kai yana nuna komawa ga wasu duk wakatari a karan ma ya kunin abdu min rabbi fi sujudi lokacin da ka fi kusa da Allah kana cikin sujada ko da lokaci ma kana kusa amma ba kaman sujada sai zama cikin kankan da kai cikin nuna mutane komawa ga Allah kaga dai yanzu wa'annan komai girman kansu ko duk auren nawa ne ai dole zuciyarsu ta yanzu suna dacci da irin wannan shugaban duniya ga baki daya in yake ka ai ba wanda ya sai ya ce na ci ne yanzu dacci a ce jada yana sumbantar muku ka kafa yana sumbantar waɗannan mutane fada da kaza haka wannan zai sa zuciya ta karya daga to akwai jada kuma godiya ga Allah su dudu shukuri duk an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin annabi ne an rawaito daga sahabbai aikin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ajdatu shughul jada godiya zahaba jumhurul ulama kilin malamai sun tafi ila istihbab sajdatu shukr a bisa soyuwar ayi jada godiya liman tajadda liman tajadda lahu ni'mat ni'matu ga wanda wata ni'ima ta samu ci gare shi tasurruhu da ta sa shi farin ciki aw sulfat anhu ni'matu ko wata wani bala'i ya bashi فأن أبي بكرة أنت أعرف أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال أن صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره إذا وان لما يزو يسره يسره ينا فرقا من ذن الله ري أو بشيرا يجيكو أكبا من ذن الله بشارة دون ما قال كرر قادي الشكر سيحادي يسجد كأنا سيحادي يسجد رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الترمذي إن كان وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري البيهقي روى ده سند الجن على شرط البخاري معناه ان ده كده أن علي رضي الله عنه سيدنا علي الله يجمع فسكتا كتب إلى النبي بإسلام حمدان سيدنا علي روى ده يمن من قال أيك سيدنا علي يمن yana masoya a Yemen. Manzala sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'azu bin Jabal Yemen yana da masoya a Yemen to duk wannan ya aika su yawa to sai na Ali ya rubuto manzo Allah sallallahu alaihi kabila guda kabila Hamdana kabila Hamdana ta ta musulunta gaba daya karra sajida ana ga manzo Allah manzo Allah ya fadi ya sujada sallallahu alaihi ثم رفع رأسه فلما ظل يدعو كان فقال من ظل يجي السلام على حمدان كيف تثبت حمدان السلام على حمدان كيف تثبت حمدان وعن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من ذات عن صلى الله عليه وسلم خرج ياخذ وترانا فاتبعته عبد الرحمن كثير نجيش ابايا حتى دخل نقل حي شيغا wata garka ta dabine gonar dabine sai wanda za a dan kewaye a shinge na dabine manzon ya shiga shingen dabine sallallahu alaihi wasallam haka jada sai wadi jada jada kawai fa'adalar su da ya tsawai da zira a kakin su annan tsoro na ceto Allah ya kabe wani abu ya samu an ya kuna Allah na tsoro fa annan tsoro kabe Allah ya karɓi ran saboda dagewar ta'ita dagewar ta'ita akwai wani daga cikin jikokin annabi sharifan nan a ce in ya jada in ba ka kula ba sai ka zaci tsumma aka yar a rana zani ne aka yar a rana sai ya ɗaga kuma ta wadda mutum ya san wajen dubi da tsabar dadewa dama sun yi sabani malamai shin tsayuwa ce ta ji ko fusila ce ta ji amma fata barilla tana nan yadda aka rawaito shari'a kan ka zo za a ga wayan suna nan abin takaici wannan sujada ta karshe da ake tsaya har liman ya dago ka ga mutum yana sujada ko me kake yi ai da liman ya dago baka da komai baka da naka inna Allah ja'ala al-imam li tamma manzon ta Allah ya sa liman dan aiko yi da shi duk abin da liman ya faɗa shi za ka yi liman ya tashi dan wani sai ya fi sama assalamu alaikum wani ya ce na sallah ko min ke uku bari in kai kadai ne a cikin ɗaki a nafila ka yi irin sa annabawan ko magadan shi yanzu ka kwana ma a sujada har a zaci ma ko ka mutu duk ko kai kai wannan amma dai irin wannan kawai da barin da duk abin da liman yayi shi za ka yi to za Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadda da ko Allah ya karɓa sa sallallahu alaihi wasallam fa jitu anzuru ai sai na tawo zan ko kuma in gani ina so in taba shi sai manzo Allah ya dago sallallahu alaihi wasallam na zo ina so in taba shi kuma in gani me ya faru ne sallallahu alaihi wasallam fara fa al'asr sai manzo Allah ya karkan fa qala malaka ya abdullah lafiya kamar na ga kana so ka lafiya فذكرت ذلك يا رسول الله زني ne ka yi da an da ciko Allah kamar shi ne zo in girgila ka in gani ko lafiya akala sai annabi yace inna jibril alaihi salam jibril ne amincin Allah saboda a gare shi alami yace mun ala ubashiruka bane ma bishara ba ya muhammad nace kai mun yace inna Allah azza wa jalla yaqul laka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce maka man salla alayka sallaitu alayhi wanda ya ma salati sai ne ma salati shi ma wannan munnar aka tafi aka je aka wannan doguwar fita ta ga salati ba sabon ne wa man sallama alayka sallam duk wanda ya yi ma ya gaishe ka sai na gaishe shi ni ma da Allah sallallahu alaihi wasallam fa sajadtu lillahi azza wa jalla shukr sai ne wannan sallah dan godiya godiya muka zo muka yi wa Allah a nan wajen ba rawahu ahmad wa rawahu aidan al-hakim wa qala hakim yace sahihun ingantacce ne ala shartu shaykhaini a shartun bukhari da muslim ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا ban san hadisi mafi inganci akan wannan a cikin jadar gobe akwai hadisi da amma dai wannan shine mafi inganci duk gaba daya wala wal bukhari bukhari ma ya rawaito annaka ababin maliki ka abu dan maliki sajada yayin da dan ma ja atul bushra bi tawbati yayin da Allah bushara ta zo masa an tuba masa wa ala salatu allazina kullu wa'anna to ka abin maliki وذكر أحمد أحمد يا فدا أن علي سوى سيدنا علي سجد يا سجد حين وجد zassu ganyayyaki yayin da ya samu mai nono din nan zulkuwaitura zulkuwaitura shugaban yan raina manzon Allah zulkuwaitura wanda yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai adalci ba to shi da yawan sabbin da suka kashe su mazalaka yana sallah ai kade shi yana mai sai ya kashe shi mazalaka ta kawo ko na kare kawo ba zai kashe shi ba ya za ka yi da zuriya da take wajen sa ai ba shi kadai ba ne akwai zuriya tana nan a bayansa wanda za su dinga faɗar wannan sun kashe shi a kare shi to ranar ranar yakin na harawan yakin da sai na aliyu da kawari jawa to Allah sai na da yayi yaki da kala kala yayi yakin ba tsaka na gida din yayi yakin tawalija da zuwatu sufinu waqa'at jamal waqa'at sufinu sai waqa'at naharawan wannan sune babban yaki dai da aka yi to da waqa'at jamal da waqa'at sufinu tun malamai sun iya musu mafita shi ma sai na Ali ya iya musu mafita ya yi musu sallah ya ce duk wanda ya san kayan da ya zo ya ɗauka. Jinin ya halatta amma kayan da yana da ke ku, ku je ku shela duk wanda ya ga kayan da ya zo ya ɗauka. Jinin ya halatta ce to me kuke so a raba mana, ce to akwai buwan ma a ciki. Raban wa su suka ce a suka fulla ke nima a suka fulla. Sun kun matsanta na yi shi da ta to akwai uwanmu ne. gaban wa za ta shigo ki asarafu ne ki asarafu da lami ma ce kowa ya ga kayan sai ɗauka to kuma ba wannan ba ya yi musu sallah ya yi musu sallah ya sa su sayan na hasan da husain nan sun raka sai da har madina duk gaba kiya wannan kenan kuma waki ga zuwatar su fi da yakinsa da suna aure da kaza sun an ce ‘yan wuta da ya ce ita suka gudawa suka musulunta to me suka ce ko ga ikwani na ba zo alaina dan uwan ne suka mana zalunci kawai dan uwan ne amma zalunci ne sun mana zalunci in gode Allah da wa mu kai musu ba duka ba amma daga shi sai na alin har sahabban har jumma ba wanda ya ba kawai dawa hanya kowa ya ce su da nuna dukkan wutan saboda Allah maruki ya fi karfin hankali duk musulun da mace na Ali sun ce ba sai da wata ya sake wata sabuwar la ilaha illallah da abubuwa zai gaba daya to suka taru a na harawa ne sai na Ali ya fito da rundina yan bada duk rabuwa suka biyo shi duk gaba daya sahabbai aka biyo shi duk gaba daya ya ba wa wannan wanda manzo Allah ya shiga gidan Abu Abu Ayyub al-Ansari sai na da ya ba shi karar tuta shi ko Allah ya har yanzu ana amfani da wannan farar tuta din duk in za a yi sulhu ana yaki sai a sa farar tuta ko a jikin mota ko abu to an san ba a faɗa ba ne to sai na da ya ba Abu Ayyub al-Ansari farar tuta yace jiya ka da da ga a waje ɗaya ai je ai shela duk wanda ya bar rundunar su ya koma cikin farar tutar sai ya tsira dan fa a gaya musu na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam za a yakin nan za a yakin nan mutum fiye da hudu ba za su tsira daga cikin su ba ko su duniyar nan suka taru to wa'in za su tsira ba za su fi mutum hudu ba mu kuma ko mu nawa ne wa'in za su mutu a cikin mu za su fi mutum hudu ba haka annabi ya gaya mu mu wallahi ban taɓa maka yawo ko ba zan yi yanzu ba a je a gaya musu haka to da aka gaya musu haka wajen dubu goma sha biyu suka ba abu abu aibar ansari su wajen dubu goma sha biyu ba tare a ta bi shi su ka wayan su kuma suka wace mutum dubu hudu su kuma suka ce makayyaci bari abu na ya gani wannan kuna bin magana ta tsara kaza aka buga mutum hudu ne kaɗai suka biya a cikin dubu hudun nan gaba ɗaya a gama da su shi kuma mutum hudu ne suka rasu a cikin jama'arsa an gama yaki ice ba a gama ba ko ike me za a yi ita akwai zuguwar sura a ciki ko zu su daida saboda a nan uzulillahi dantsan kanan akwai nama ya irin gurtsowa din nan kamar nonon mace sanda haka shi yasa ake kamanta shi da haka ice na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a wannan yakin kuma zan kashe shi to sai an nemo shi akai ta nema ita daga ba a ce kai annabi yayi gaskiya wallahi kuma wallahi ban faɗi ƙarya wallahi yana nan aka da ba a gani ba kalamar ta motsa ya shi da kansa yana ya zo wajen wani rami duk sun gawawacin na sun tafi ya ce a fitar da gawawacin nan sai gashi ya ce gashi Allah annabi ya faɗa ba zan yi ƙarya ba to shi ne to yana ganin sa shi a shi ne suke faɗan hadisi wannan kisa ce sai na yana ganin sai Allahu akbar ya faɗi sujada annabi ya ƙarya bane ya ba zan yi ƙarya ba wallahi abin da kake amma gaskiya ne jin daɗin haka saboda kuma ya san an kashe fitina akwai magoya bayan ka har duniya ta shi da shigarsa da komansa da maganganunsa da komansa amma dai kan fitina dai gashi an dace yanzu to masu sai na aliyu rajulun min al-qawari daga aka ne ta biya fada fi qatilan qawari da a cikin kasassun qawari da to sai yana aliyu wadi ya fada wannan kara sa'id min mansur sa'id dan mansur ma ya fada أن أبا بكر سيدنا أبو بكر سجد يا سجد حين جاءه قتل مسيلمة يا إلا لا بال أنكش مسيلمة الكذاب يزوم سيدنا أبو بكر يوهاد يسجد سمي دلا ربا بصعب جنم بسنا كافن كمان يا أبو بايا إلين ياكم مسيلمة با سبي دلا ربا ون kuma makaman su ma takobi lankwasashiya ma ana ce mata hanafiya takobin su musailamatul kazzabi hanafiya ce aka ake da lafasasshiyar takobi din na hanafiya aka da gobunan sai ma'aikatan qur'ani tuni sun mutu a wannan yaki sahabbai tsayawa sun mutu a yakin musallama ta to ana ga wa sai na abubakar rabiya zamanin kalimanci sai sai na maka ya faɗi yadda da to wannan shine ba a yi ta cikin sallah saboda kusan ita ba ta da hukunce hukunce abu ita kuma haka shari'a ta zo da ita to ila ita ma alwala dole ita kuma ba sai da alwala ba kila waya sukan suka yi ta mama duka baki amma dai a iya yin ta haka duka baki ya shaukani ya babu a cikin hadisin shukur ina abin da ya nuna ko sai da alwala ko sai waje mai tsarki ko sai kaza kaza ita duk babu haka haka ma imamu ya haya ya faɗa haka abu ɗalibin maki ya faɗa haka duk da duk wani abu da ya nuna wannan ya zo ya yi ya yi kabbara kuma ya yi kabbara ma wajen ɗaguwa to Abdullahi bin Abbas ma labari ya zo masa cewa sai da Aisha ta rasu matan manzo Allah shi ma yace Allahu Akbar ya faɗi ya sida mun ga yamma ban tarasa ita wacce manzo Allah ya ce in kun ga aya kusa da wacce aya ta ba a ce matan annabi sun soma karewa wata rana za mu zama ba duk da baki da za a mata annabi su soma karewa ya faɗi ya sida wannan ma dai yana daga ciki wannan dai ya dan ishe mu insha Allah musulmi dai bare fuqara ila Allah mutum ya kula da abu Fatiha da salatul Fatiha Alhamdulillah